بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sammako na 28 ga watan biyar wanda shi ne watan jimadar kula shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da lissafin girgori goma sha goma sha tara ga watan goma sha ɗaya lissafin miladiya yi wa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واللبر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله يوزا متاشي أكن الخشوع والنظر إلى موضع السجود الخشوع والنظر إلى موضع السجود wato khushu'i khushu'i nutsuwar mai sallah da tara hankalinsa da kuma jiwatar mahalicinsa a cikin sallarsa cike da tsoro da kuma ƙaunar abin da yake tsoro shi ne hushuɗi mai sallah ya tara zuciyarsa da murakabar mahalicinsa yana mai ƙaunar ubangijinsa tare da tsoro shi yasa aka fasara kushu'i da jin tsoro amma ba ana nufin tsoro na gujewa ba tsoro wanda yake cike da ƙaunar abin da ake tsoro wannan yana sababa mutum nutsuwa a cikin sallarsa wannan zaru ila muka sujud da kuma kallon gurbin sujada yawanci malamai suna ambaton khushu'i a cikin gani a cikin sallah saboda tasirin da gani yake da shi wajen samuwar khushu'in ko kuma rashin samuwarsa idan mutum yana sallah ya zama da yi kiwon ganin kallonsa ba a cikin sallah to zai rasa kushu'i yana sallah yana kalle-kallen waɗansu wurare ko yana kalle-kallen masu kyakkyawa yana sallah yana kalle-kallen hanya hakan har ma yana sababa masa waiwaye to dukkan wanda wasu abubuwa masu kyakkyawa suke wautan ganin sa a cikin sallah akwai alama ta karancin kushuri wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani tufafi ya yi sallah sabon tufafi wanda ya saya a wajen Abu Jahab bayan ya idar da sallah ya shiga ya cire wannan tufafi ya naɗe shi ya bayar ya ce a kaiwa abu jihar wannan tufafi ya je shi ya kawo masa ɗan yama wannan yaƙi bai yi ba ya ce saboda yadin yana da zane kuma zanen yana bujiro da ke sallaka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tara hankalinsa a cikin sallah inda wani abun da zai ɗau hankalinsa to zai yi magana wa alaihi an yakhsha fi salati malam yace wajibi ne akan mai sallah yayi khushu'i a cikin sallarsa وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط ما لا يجي وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه kuma ya nisanci dukkan abin da zai ɗauke hankalinsa daga sallarsa ko daga wannan kushurin nasa dukkan abin da zai ɗauke hankalinsa daga samun kushuri to ya nisance shi min zakarifin ko min zakarifin na wani kayan kwalliya kayan ado wani kushin da kuma zane-zane da rubutu kaddara a ce mutum a gidansa ne sai kuma ya fuskanci wani waje wanda yara suka yi rubutu a jikin bango nukush shi ne a rubutu alkitaba sawa'un kankara aka yi ko da alli aka rubuta ko kuma da kowane irin yanayi ce ya mai da hankali kuma sai yana karanta sai a tsallan ne ya gane an yi rubutu har ya karanta mai aka rubuta ko kuma a masallaci wasu masallacin za ka ga ana ƙawata su da rubuce-rubuce to kada mutum yana sallah ya daga kansa yana ta karanta waɗannan rubuce-rubuce wa in kana dama hakan nan bai dace ba rubuce-rubucen saboda zai iya ɗaukar hankalin masallata ko kuma an ƙawata su da waɗansu abubuwa na gwalagwale na abin kallo irin wanda masallata ba su samu gani ba domin shi kansa abin kallo wani lokacin abu ne wanda baka samu gani ba in ka saba da shi ba zai zame maka abin kallo ba ƙawata masallatayya baya zama laifi sai dai idan an ƙawata su a wajen mutanen da wayewarsu bai kai su ta'amuli da irin wannan masallaci ba gidajensu da gidajen iyayen gidansu da wuraren ayyukansu da wuraren da suka saba rayuwa yau da kullum ba su saba ganin irin wannan abubuwan ba abubuwan da aka sa a masallaci ba su taɓa ganin su ba ko ba su saba ganin su ba sai a masallacin to sai ya zama abin kallo amma idan masallacin abubuwan da yake da shi abubuwa ne da dama suna ganin su sun san su to abin bai kai suna sallah ya ɗauki hankalin su ba to shi yasa masallatayya kar su wuce martaba na gidajen ko guraren hulɗa ko wayewar masallatar masallaci masallacin masallacin za a je bakin ƙauye in kamar wannan masallacin namu a je ƙauye fitik a gina musu ba wani yana sallar ma zai kama shafuwar mata yawwa to ya danganta da irin wayewar mutane da yadda da yadda suke kasu mai yadda abin kuma abin kallo maimakon su mai da hankali a don haka kar mai sallah ya bari wani abu ya dau hankalinsa na ado sawa'un na masallaci ne ko na gida ko na kangon da yake fuskanta ko na wata mota da aka gindaya yana kallon da yana sallah wani koshi ko kuma zane da rubuce-rubuce da ke da ke gaba da shi kaga wannan irin waɗanda suke zuwa masallaci da riguna masu rubutu dinnan kaga wasu suna da riguna da bayan su an rubuta an yi rubutu an rubuta sunayen koyon kwallo drogba ko eto ko an rubuta suwayen neman yan basa yan barcelona da yan real madrid a zo a rubuta a jikin riga ko kuma ya je a rubuta masa sunansa shi na tsokala har da abokansa ke gaya masa kuma ya zo ya tsaya a sahu na bayansa suna suna karanta abin da yake cikin rigarsa to wannan ba daidai bane ba wannan akwai jawo ɗauke hankalin masallata mutum ya zo shi da rubuce-rubuce bayan rigarsa yana yana sallah ya shiga sahu fala yusalli bi hadrati ta'am malai ce kar yayi sallah tare da halartar abinci ya shi tahihi wanda yake kwaɗayinsa yake son sa wannan ma yana hana kushuri yana sallah kafin ya sallah an kawo abinci an kawo jalof tana fili ko an kawo wata miya a tafashe tana tiriri to dukkan nau'i na abinci da za a ce ya halarto sawa'un misalla yana jin kashin sa ko ba jin kashin sa ma ya san da shi wanda zai ɗauki hankalinsa ya hana shi nutsuwa to ko dai kar a kawo ko kuma in har yana cikin wannan halin to ya tsaya ya ci abincinsa ko za mu shiga sallah kana jin yunwa sallah azhar yunwa ta maka tsanan ke in ka shiga sallah ba za ka samu nutsuwa ba kana ta tunanin abinci kana ta Allah Allah ya ruku'u ka samu ka karya kashin bayanka saboda yunwa to abin da ya kamace ka karkashe ka sallar tare da kawai ka je ka nema abin da za ka ci ba dole ba ne sai ka shiga ka huta da je ka in ka koshi ai ka iya sallar sai ka yi ko ka je wani masallacin yan karfe biyu duk azhar ce to haka wala wa huwa yudafi'uhu al-bawl wal ghaib hakan nan idan fitsari ko bayan gida suna tunkuɗarsa duk wanda yake jin fitsari ya mutu ko yana jin bayan gida ya mutu to kar ya yi sallah sai ya biya wannan bukata annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa babu sallah idan abinci ya halarto sannan haka babu sallah ga wanda fitsari ko bayan gida suke turar reniya da shi yana jinya masu to ba za a san nutsuwa ba tunaninka ba zai zama yadda ake bukata ba ba za a samu kushu'i yadda ake bukata ba to idan za ka yi sallah ya zama babu yunwa matsananciya wacce za ta hana ka kushu'i ya zama babu jin fitsari wanda zai hana ka kushu'i babu jin bayan gida da zai hana ka kushu'i sannan kuma babu wani abin da zai ɗau hankalin ganinka wanda zai hana ka kushuri saboda wannan kushurin dai a rukuni ne daga cikin rukunan sallah saboda shi ke sababa nutsuwa nutsuwa kuma wacce ake cewa al-tumanina rukuni ce cikin rukunan sallah in mutum ya rasa nutsuwa a cikin sallah yana sallah yana ta tunani ko yana sallah yana ta motsi wani abu yana damunsa a cikin rigarsa bai tsaya ya magance shi ba ya gyara tsayuwa ya karkata ya zabura yana ta haka a sallah ba zai bushe ba yana sallah yana rasa ladan sallarsa sakamakon rashin nutsuwarsa a cikin sallah wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i sujudi a tsayuwarsa zai yi duba zuwa gurbin sujadarsa gurin da zai yi sujada nan ake so rika kallo saboda idan ya ɗauke kallonsa daga wurin da yake da zai sujjada to ina zai ajiye kallonsa imam malik imam darul hijira alaihi rahmatullah yana da ra'ayi mai sallah ya kalli alƙibla da ganinsa ya sa ganinsa kawai kai tsaye alƙibla to amma wannan wasu malamai sun yi kirazi a kan wannan cewa to ai kallon alƙibla wa in kana nazarin imam malik da istinbatinsa shine dukkan mai sallah ya fuskanci alƙibla da gabbansa kuma gani ma yana daga cikin gabbai yadda fiskarsa ta kalli alƙibla gaggan jikinsa da kafafunsa suka fuskanci alƙibla kaga ganin sama ya bi su ya fuskanci alƙibla to amma ta yiwu a alƙiblar a ce akwai wani abu da zai iya ɗaukar hankalinsa kafa gani zuwa ga alƙibla yakan sabbaba kalle-kalle kuma yakan sabbaba waiwaye amma an samu riwayoyi wa in kana wasu daga cikin malaman hadisi ba sa ganin ingancinsu amma malam albani alaihi rahmatullah yana ganin hujja ce abinda aka samu na riwayoyi dangane da kallon gurbin sujada kuma hakan nan shine zai fi takaitawa mai sallah ganinsa har ya samu kushu'in da ake bukata yana kallon gurbin da yake da zai sujada kaga abin da yake can gaba bai damu da shi ba ko me zai wuce ma musamman idan hankalinsa yana cikin sallarsa to ba zai ma san an wuce ba ba zai ma san me ma me ake ciki ba ko wani labari da na taɓa ji tun muna yara ban san ingancinsa ba kuma yana kama da yana kama da bai inganta ba wai wani wani wali daga cikin waliyan Kano ya fita da shi da iyalinsa wai suna sallar nafila sai sarkin Kano ya wuce na wancan lokacin ya wuce da hawa da dawaki da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe irin da ya tawaga irin ta sarki sarki ma irin na kano aka wuce sai bayan sun idar da sallah sai iyalinsa ta ce o yau kuwa sarki ina dai zai je sai ce wani sarki ta ce tana sarki ya wuce muna sallah ya ce ta shi ki sake idan har kisan sarki ya wuce to kaga irin wannan tara hankalin ina ma zai yiwu a ce dan adam zai iya shin ya shiga sallah eh to shi sa labarin yake kama yake kama da da kamar bai faru ba wala yaltafit wala yaltafit yaminan wala yasaran ba zai waiwaya ba لا دام ولا حبو فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد domin waiwaye fisga ce wafta ce wanda shaidan yake wafta daga sallar bawa in dai mutum yana sallah zai karkata kansa dama ya kalli wani abu ko ya karkata kansa hagu ya kalli wani abu to shekan ne yake fizgar martabar sallarsa yake fizgar yake wafta daga ladan sallarsa to duk sanda ya kada kai ya kalli wani waje to shekan ya rarumi wani lada daga cikin sallarsa ya zubar ba wai ya ya, ya dauka shi ba wani ba shi dan lada ya masa asarar wannan ladan ba zai bushe ba ya sake fizga shekan ya masa asarar wannan ladan haka annabi sallama ya faɗa yoyi a cikin sallah shaitan ne yake wabce ladansa yake zubarwa to wasu kuma zaka ga haka ne in suna sallah ya ga musu jiki saboda sun saba har ma ba su san suna yi ba yana sallah sai ga yana waiwaya ba ya kalli dama ya kalli hagu to wannan irin wannan halayya irin ta bila a cikin sallah bata halarta ba kuma tana rage ladan sallah mutum ba zai kushe ba yana yi har sai ya barbaɗar da ladan nasa cikin sallah wasu ko sun yi ruku sai sun yi wanda suka saba din idan zai yi sujjada ba zai ajiye goshinsa a ƙasa ba sai ya yi gulmar damar nan ko ya yi gulmar hagu kafin ya ajiye goshinsa a ƙasa har yake zama musu kamar wata gulma in suna sallah jama'a akwai masu wannan ko babu akwai to wannan dan karkata kai a kalli dama ko a kalli hagu shi ake ce waiwaye amma idan har ya kama da juyawa daga alƙibla to wannan ya wuce waiwaye sunansa juyi yana shi kuma kai ne ya sallace kake hukuwar gajewa cikin lalacewa waiwaye yana hana kushu'i kuma yana sassauyawa mai sallah ganin sa cikin sallah ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء baya halatta mai sallah ya daga kallonsa zuwa sama baya halatta mai sallah baya kallon sama yana sallah yana daga idonsa yana kallo tsuntsu ko yana kallo tuta ko yana kallo wani rubutu da ke saman masallaci ko kuma haka kawai ya daga ganin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu daga kallonsu a cikin sallar ba sa tsoron Allah ya canza fiskarsu ya canza kansu ya koma kan jaki ba sa tsoron Allah ya canza kansu kansu ya koma kan jaki suna kallon sama suna sallah ba a yi cikin sallah du'a al-istiftah addu'ar buɗe sallah al-istiftah shine kokarin buɗewa neman buɗewa nan ana nufin buɗe sallah akwai addu'a da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tanadar tsakanin da mutum ya kabbara harama kafin ya fara karatu malai ce sun ma yastaftihul qira'ata bi ba'd al-ad'iyati thabitati 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya kathiratu sannan yastaftihul qira'ata sai ya bude karatu bi ba'd al-ad'iyah da wani sashi na addu'o'i al-thabita wanda suka tabbata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah suka fata gare shi wa hiya kathiratun suna da yawa ashharuha wanda suka fi shahara ko wacce ta fi shahara subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه wannan ita ce tafi shahara domin domin ta fi sauki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita yin ta daga cikin addu'o'in da yake in zai buɗe sallah annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi bisa sunnarsa idan ya kabbara harama yana yin shiru kafin ajiya fara karatu to wannan shirin shine karanta wannan addu'a da ake cewa mata du'a ul istiftah addu'ar gobe sallah wani zai ce a wasu masallatan limamai suna shiru kafin su fara karatu idan ba ko ne a masallatan sunna to sai ya ta mamaki wani shirin na mene saboda an saba a masallatai musamman na mazhabar malikiya an saba da zarar liman yayi kabbara idan akwai ladani ma wanda yake amsa kuwa kafin ladani ya gama amsa kuwarsa sai ka ji limamin yana iyaka na abu da iyaka da sani eh tuntuni ya fece to amma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba ba ba kuskure bane ba haka yake a mazhabar malikiya mazhabar malikiya babu addu'ar buɗe sallah daga kafar harama ne zai fara karatu su kuma waɗannan masallatan suna aiki ne da karantarwar malikiya kuma galibi ma limaman za ka samu ba su da wani wata masaniya fiye da wannan littattafan na malikiya ahalari ya karanta da ashimawi da iziya da risala haka gwargwadon mai gwargwadon nisansa a malikiya to la'alla bai ci karo ma da cewa akwai wani sabani ko akwai wata fahimta ko akwai wani ra'ayi ko akwai hadisai ko akwai fa'afi ko wannan ne wani kuma ma bakin sa iziya wani kuma bai iziya ba sallar magadar ce don haka da zarar an ce Allahu akbar kawai zai ce alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma mai kabbara yana Allahu akbar jadi kami nanti akan abu wali akan nasai nasirat ya ce amma abin da aka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata idan an yi kabbarar harama to ana addu'ar buɗe sallah wacce ta kushi harama ta fi sauki ita ce wannan subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk iya wannan idan mutum ya haddace yake faɗa bayan ya yi kabbarar harama to ya zo da wannan sunna subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da godiya gare ka wa tabaraka smuka sunayenka wato sun albarkatu sunanka ya samu cikar albarkatu wa ta'ala jadduka girmanka da matsayinka ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta wanda ba kai ba idan mutum yayi wannan to ya zo da addu'ar buɗe sallah amma bayan na ko sa doyi Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain mushrik al-maghribi da sauransu amma dai wannan ta fi sauƙi kuma ta fi shahara subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa qad sabata al-amru bihi fa yanbaghi muhafazatu alayhi malam yace umarni da yin wannan addu'a ta tabbata ya kamata a kiyaye a riƙa yi so ba shi mun kawai ake ba a cewa komai ba addu'a ake karantawa wannan kuma ita ce addu'a da ake karantawa don wani yin shirin zai dauka cewa ko shiru ake haka shi ma ne ka fara bari ya shiru sai san da ya ga dama sai fara karatu addu'a ake wacce ake cewa mata du'a wani ce ta addu'ar buɗe sallah sannan a fahimta kuma du'a ibada ce ba du'a mas'ala ba wanda abin da ya sa imamu malik hikimar da ta sa Imam Malik ya yi hani da yin addu'ar buɗe sallah kenan saboda kar wasu su zo bayan kabarar harama suna yin addu'ar bukatu. Ba addu'a ce ta bukatu ba, addu'a ce ta zikiri. Da haka idan kai kabarar harama, to ka haddace wannan addu'ar ko wata wacce take gurbi wacce aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. ba wai gaban kanka za ka yi ba kar mutum ya ji an ce addu'ar buɗe sallah sai ya ɗauka cewa idan yin kafar harama to kuma zai yi ta roƙon bukatu kafin ya fara karatun fatiha ba haka ba addu'o'i iri biyu ne akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala du'a'u ibada ita ce addu'ar zikiri domin zikiri ma addu'a ce addu'a ne du'a wa ibada ita ce addu'a wacce take zikiri ambaton Allah akwai du'a wa mas'ala addu'a ta bukata ita kuma wannan addu'a ce da mutum zai faɗi bukatu da yake so a cika masa na burinsa nan gidan duniya ko a gobe kiyama to irin wannan addu'a a wannan waje mu kiyaye addu'a ce ta zikiri shi yasa ma ka haddace abin da ya zo ka karanta shi ba ka je ka yi naka ba a irin wannan haka dan an ce mata addu'a karba dauka cewa addu'a ce ta roƙon bukatu a'a addu'a ce ta buɗe sallah ma'ana zikiri ne na buɗe sallah kamar yadda aka samu daga manzon tsira alaihi afdalu salati wassalam kuma saboda karewar lokaci za mu tsaya daga wannan gabar Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai ubangiji Allah wala rufa ka gafara da cikin kai ka cikin dukkan abin da muka kuskure a yanzu ko ba a yanzu ba wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta